بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya rayu da rayukan mu bayan ɗaukewa ƙarshen al'amari kuma gare shi za mu koma a yau safiyar alhamis da ita ce safiyar sha bakwai ga watan jumadal akhira hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha shida ga watan hudu shekarar bature ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da darussan insha Allah na karatu cikin al-zawri a inda za mu fara da littafin babban malami Abu Abdullah Ubaydullah ibn Babba al-Uqbari Allah madaukakin sarki ya cika shi da rahma littafin shi na al-Ibana kubra wanda aka fi sani da al-Ibana an shari'ati al-firqati nadiya wa mujanabati al-firqati mazmuma yau za mu shiga babi na uku a cikin jirgiyar babubuka da yake kafawa ko kuma na hudu idan muka hada da mukaddima ba mata ba a inda malam ibnu babba yake cewa babu ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة باب الذي بيان جنردا umarnin da annabi jira da amincin Allah ta bada a gare shi yayi wajabcin lazimtar jama'an musulmi da kuma tsoratarwa daga rarrabuwa ko kuma sabani shine alfurqa abinda zai sa a ga mutane ba tare suke ba ba sa ainihin wato tafiya da murya guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haduwar jama'a da kuma gujewa rabuwar kai To abin tambaya a nan jama'a shi ne, idan aka ce haɗuwa menene ake nufi da aljama'a. Akwai littafin da wani malami ya rubuta da gane da isha'a shi ne ke ƙoƙarin musamar mana amma Allah bai kaddara ba. A shahid abin da ke cikin wannan littafi ya yi bayani akan cewa idan aka ce jama'a to shi ne al'umman da Allah maɗaukacin sarki ya basu akan asali menene asali addinin da Allah ya halicci mutane akan shi ne addinin musulunci so mu daina tunanin cewa jama'a shine wani kungiya da wani ya samar ko wasu tarin tawagan mutane da suka haɗa kai a wani waje saboda su cimma wani manufa ba su ake nufi da jama'a ba ma shi yasa idan aka ce ahlus sunna wal jama'a wannan littafin yayi bayani kwarai da gaske mai yiwa daga bayan darasin namu insha Allah musamman masu waɗannan smart abubuwa na zamani za su iya sa musu littafi su je su duba an gane ko saboda haka idan aka ce al jama'a mu daina tunanin kungiya kaza ko tawaga kaza ko mutane kaza a'a duk wanda ya tsaya akan abinda Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa akai na addini shine musulunci kenan to su ake nufi da jama'a ashe in ka gane wannan yadda mutane ke tunanin jama'a abin ya fi faɗin wannan kuma duk inda kake matsar ba kai ka kauce ba to kana tare da jama'a din kenan amma da zaran ka kauce daga asalin da ake akai to kai ne yanzu ka bar jama'a ka yi firka din kenan ka ina man kana kuma ko da ne ka kira sunanka so abun ba suna bane ba lakabi bane ba postal bane ba suna ba ba tambari bane ina fatan jama'a an gane za mu ji daga cikin abubuwan da malam zai kawo mana na ayoyin alkur'ani da bayanan da zai ainihin wato tattauna mana insha Allah malam yace hadisi na ɗari da bakwai قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم المخزومي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباء الزعفراني قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا العوام عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك السنة الخروج من الجماعة manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace asalin abin da ake nufi da barin sunna to shine fita daga ainihin wato jama'a musulmi sai dai ina ganin kafin wannan gaban akwai inda ya fara kawo bayanai daga cikin ayoyin alkur'ani kamar bai kawo mana shi a namun na ba ko lallai shi ya kamata mu fara tattaunawa kuma gaskiya ne yana can a baya ya fara kawo bayani da game game da nassoshin alkur'ani da suka yi umarni da wajabcin bin sunna kafin ya zo kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shi nan saboda kamar Ibrahim ku da kuke da wannan sai kun koma can shafi na 270 eh babu shi a namun nan ko ku duba shi da Allah haka ce bai yi mana firishin ba babu shi ko masu kofin farkon nan ma bai bai fita a ciki ba ko a yi haƙuri in an kunna wannan projector kawai sai a ɗan bishi daga cikin bango lallai akwai inda ya fara cewa babu zikru ma na faka bihil kitabu ko naffan fi muhkami at-tanzil bi luzumil jama'a wan nahyi 'anil firqa kwarai da gaske asali daga nan ne inda ya kamata yawwa sai ce amma ba dan ya fara gabatar da wannan mukaddima kafin a zo wannan shafi da muke a ciki saboda haka jama'a sai ayi hakuri insha Allah za za mu yi mishi tarbiyyar nan sai ya fitar mana kafin darasi na gaba malam yace babu da zai bayani game da abubuwan da littafin ubangijinmu ya yi zance a kai nassi a nassance a cikin alkur'ani game da wajabcin lazimtan jama'an musulmi da kuma hani dangane da alfurqa shine rabuwa ko kuma ainihin wato sabani amma ba yace bayan da muka gama tattauna babukan baya wanda ya nuna mana wajabcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kuma wofantar da maganar duk wanda ba manzon Allah ba kowane ne shi sannan kuma da rashin gwada maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na wani sai ce to wajibi ne kuma ka lazimci tafarkin mu'minai su ne jama'a sai ce bayan haka fa'alamu ya ikhwani ya ku yan gwana ku sani waffaqana Allah wa iyyakum lis-sadadi wa lil-iktilafi Allah madaukakin sarki ya datar da mu gamdakatar wato abin da yake daidai da kuma haduwa shine ikhtilaf an fahimta ko sabani ikhtilaf kenan wa afamana wa iyyakum min ash-shakati wal ikhtilaf yace ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga warwatsuwa shine kowa ya shakkan ko da kuma al ikhtilaf da kuma sabani rarrabuwa kenan inna Allah azza wa jalla qad a'lamana اختلاف الأمم الماديين قبلنا وأنهم تفرقوا واختلفوا فتفرقت بهم الطرق yace Allah madaukakin sarki ya sanar da mu irin sabanin da al'umman da suka gabata suka samu kansa suka samu kansa a ciki sannan kuma ya nuna mana cewa lallai su al'umman farko sun rarrabu kuma sun samu sabani a tsakaninsu wannan sai kai su suka yi kungiya kungiya sai suka yi ɗariku ɗariku hatta fara bihi al-ikhtilafu ila iftira'in aw aw ila al-iftira'i ala Allah azza wa jalla wannan rarrabuwa da suka yi dama daga cikin sharrin rabuwa shine jama'a za a koma ana yi wa juna makirci ana yi wa juna kiyayya za mu zo mu ji ƙarshen babu menene ake nufi na rarrabuwa kuma menene rarrabuwa ke jawowa jama'a daga cikin manyan abubuwan da ke jawowa guda biyu akwai hasada in dai aka rabu to za a koma ana yi juna hasada sannan za a koma ana kiyayya kiyayya ta kinni wannan su ne sharrin rabuwa jama'a shi yasa duk inda rabuwa yake jama'a sharri ne gaba ɗayan shi alkhilafu sharrun kulluhu babu wani sabani wanda alkhairi yake cikin shi jama'a shi yasa waɗannan hadisai da suke cewa annabi yana cewa ashabi kan nujumi maniktagaitum fakadin ta dai duk waɗannan hadisai yana daga cikin waɗannan da yayi malamai suka gane ba maganar manzon Allah bane ko mun fahimta jama'a dan ba zai yi a ce an saba kuma a ce a cikin sabanin nan har ma duk wanda mutum ya bi to ya shirya ba ya shiri ba ai tun da aka yi sabanin aka bata Allah ka tsare saboda haka sai yake cewa Allah ya ba mu labarin al'umman da suka zo kafin mu lallai su ma sun samu wannan sabani suka rarrabu suka yi ɗariku ɗariku ƙungiya ƙungiya wannan sai ya kai su ga sai suka rinka yin ƙarya suna jingina wa Allah yes domin kowa akan abin da ya ɗauka na dalilin shi na rabuwa da ɗan uwan shi zai rinka ƙoƙarin kare shi a cikin kare wannan kuwa har aya da hadisi zai rinka jawowa domin ya nuna shi ne akan daidai to duk wanda ya ja aya da hadisi akan barna ya yi ƙarya ne kai jingina wa Allah ko mun fahimta jama'a to wannan shine abin da al'umman baya suka samu kansu akai ya zama gargadi kenan ga mu al'umman yanzu Allah ka tsare mana imani sannan sai ke cewa wal kadibu alayhi ya kai ana kirkiran ƙarya ana dangana wa Allah madaukakin sarki wat tahrifu li kitabi sannan ya kai ga ana karkatar da ma'anan alqur'anin Allah abin da zuwa cikin littafin Allah gashi kararraga abin da yake ne sai a juya ma'anan domin a lankwasa shi ya dawo ya daidai da ra'ayi wannan shi ne abin da saɓani ke kai mutane a gare shi والتعطيل بأحكامه sannan ya kai ana karkatar da hukuncin hukuncin Allah hukuncin Allah ya ce a dama sai a karkatar da ma'anin shi a ce ai hagu ya ce ai saboda saboda wannan sabani da ya shiga tsakanin al'umma wa ta'addi li hududi kuma ya kai ana ketar haji game da ainihin wato a hukuncin hukuncin Allah jama'a ana fahimta ko وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة والاختلاف بعد الائتلاف هو شدة الحسد كما قال الجماعة yace sannan Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya karantar da mu ya nuna mana cewa dalilin da ya kai waɗannan al'umman baya zuwa ga yin saɓani bayan da da suke za mu zo mu ji ayoyin alkur'ani Allah yake wa kazalika ja'alnakum menene kana nasu ummatan wahida kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundirina menene dalili saboda sabani ya zo za mu zo mu ji aya to abin da ya kai su ga wannan sabanin bayan da da suke da muryar su daya da wuri daya ake ganin su masallaci daya malami ɗaya komai ɗaya amma sai aka dawo yanzu aka raba masallatai aka koma ana magana da muryoyi mabambanta ina jin ko akwai bohu da kunne ko bar bohu da kunne okay ba ma layin da ya mugo haka ba san bincika ne jama'a an fahimta ko sannan yace wal ikhtilafu ba'da al ikhtilaf suka koma suna sabani bayan da sun haɗe huwa shiddatul hafati shine tsananin hasadin da ya shiga cikin zukatansu min ba'dihim li ba'd daga sashi zuwa kan sashi wa baghi kun gani ko da kuma kiyayya wa baghi ba'dihim ala ba'd da kuma kiyayya da wasu suke yi wa wasu fa akhrajahum dalika ila al-juhud bil haqq ba'da ma'rifati wannan sai ya kai su zuwa ga yin jayayya akan gaskiya bayan da sun san gaskiya sun san abu kaza shi ne daidai sai suka koma suna jayayya a kan shi wa raddahum al-bayan al-wadih ba'da sihhati suka koma suna rajjin bayanai da suke karara kowa ya san wannan dalili ne magana ce wanda ba ta da kwana amma sai aka koma ana rajjin shi saboda wannan sabani da ya faru wa kullu dalika wa jami'uhu qad qassahu Allah 'azza wa jalla alaina malai yake duk waɗannan bayanan Allah ya ba mu labarin su a cikin littafin shi wa au'aza fihi ilaina sannan ya ja kullum mu akai ya gargade mu wa hazzarana min muwaqa'atihi kuma Allah ya hana mu wato mu ma an yi mana kashedi kada mu fada irin wannan sabani wa hawwafana min mulabisati Allah ya tsoratar da mu kada mu cuda irin wannan dabi'a mu ba ya shiga cikin wa laqad ra'ayna dhalika fi kathirin min ahli afrika kun ji malam ibn Baffa ya ce mun ga irin hakan ya faru a cikin mutane da yawa a wannan zamani namu ina ƙara tuna mana gaba malam ibn Baffa yana magana a ƙarni na hudu ne fa na farkon musulunci gushewan al-qurunu salasa al-mufaddala da kaɗan sai na ma'ana daga kan qurunu mufaddala al-salasa sai su amma ka tun daga wannan lokacin yace an kai zuwa ga wannan hali na rarrabuwa a zamanin su to ka kai fafi afirna me za mu faɗi mu kuma game da zamanin mu gaba ina fata an gane Allah ka tsare mana imani yace fi kathirin min ahli afirna wa tawaif mimman yad'i annahu min ahli millatina yace da kuma mutane bangarori daga cikin waɗanda suke riya cewa kun ga sai yace yadda suna riya cewa su ma fa suna kan hanyar addinin musulunci ahli millatina suna ce su ma ai addinin mu ɗaya da su wa sa'atlu alaikum min naba'in ma qad a'lamnahu maulana al-karim yace yanzu nan zan fararo muku kadan daga cikin ayoyin alqur'ani da Allah ya sanar da mu wa ma qad alamahu allamahu ikhwanuna min ahli alqur'ani wa ahli al-ilm yace sannan kuma abubuwan da muka koya daga malaman mu su yake nufi da ikhwanuna malaman mu da suka koya mana na ayoyin alqur'ani da suke magana game da yadda mutane suka rarrabu da kuma irin sharrin da yake baya wa katabat al-hadith malaman hadisi kuma suka rubuta cewa ga wasu ayoyi da hadisai da suke magana akan wannan rabuwa da sabani wasu sunan masu rubuta sunna wa ma yakunu fihi insha Allah basira liman alimahu wa nasiyahu yace sannan kuma ina fatan da izinin Allah waɗannan abubuwa da zan kawo zai zama tunatarwa ga wanda da ya san su amma ya manta saboda ɗabi'a da sifa ta ɗan adam ko wa liman ghafalahu aw jahalahu ko kuma wanda gaba ɗaya ya gafala ma ko ya jahilce shi bai ma san ma akwai maganganu irin wannan ba wa yamtahimu Allah bihi man khalafahu wa jahalahu bi an la yajhadahu illa al-mulhidin sannan wannan ya zama tunatarwa ga duk wanda ta ta yi ma har an samu wannan irin rarrabuwan tsakanin shi da wani dan uwan shi idan ya ji waɗannan ayoyin yanzu ya ji waɗannan tunatarwar mai yiwuwa zai dawo kan daidai ya bar wannan sabanin in ma zai yi kiyayya sai dai ga waɗanda suke kin Allah ma'ana ba zai yi da ɗan uwan shi wanda suke a bautar Allah kuma suke bin Allah ba sai dai yi da waɗanda suke al-mulhidina ina fata an fahimta wala yunkiru illa zaibuna sannan babu waɗanda za su inkarin waɗannan maganganu sai wanda ya riga ya karkata wanda ba akan daidai yake ba Allah ya kiyaye قال الله عز وجل yanzu ga shi zai fara kawo mana ayoyin jama'a kar mu manta waɗannan fa malaman sun yi waɗannan rubutun ne daga abin da Allah madaukakin sarki ya taskace muta a cikin zukatansu ba kawai su sun zauna ne a gaban kwamfuta ko littattafai suna buɗe nan suna kokowa suna buɗe a'a daka duk maganganun nan da suke abin da ya yi istihzari ne a cikin kolon sosai ka ji yanzu yana isharar wasu ayoyi ne da suke magana game da saɓani da al'umman baya suka yi za mu zo mu ji daga ƙarshe in ya gama kawo ayoyin sai ce a yanzu waɗannan su ne ayoyin da Allah ya iya tuna amma bari ka ji ayoyi in ya fara kawowa daga farkon sa har ƙarshe ina fata an fahimta alaran mama ba kowanne zai iya ihzarin waɗannan ba awwalan aya na farko yace Allah madaukakin sarki ya ce kana nasu ummatan wahida al'umma sun kasance wato mutane da sun kasance al'umma ɗaya ce da ake cewa tsintsiya maɗauri da ɗaya ko fa ba aka Allahu nabiyyi ana nan sai sabani shiga tsakanin kun ji sirrin aiko da annabawa kenan sai sa Imam Ibn Kathir da kuka je ku duba tafsirin shi a karkashin wannan aya ko kuma ka ɗauki littafin shi na tarihi al-bidaya wan nihaya da yazo zai yi tarihin Annabi Nuh alaihi salam sai bayyana Annabi Nuh a matsayin manzon farko da Allah ya aiko duniyar nan tun da Allah ya halicci annabi Adam har zuwa zamanin annabi Nuhu babu wani manzo da Allah ya turo shi zai wa me yasa saboda mutane suna kan asali da Allah ya halicci annabi Adam Abdullahi dan Abbas ya zo kan tafsirin ayan sai yake nuna cewa tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu an samu karni goma ne cir na fata fahimta to sai ka je sai ka ji menene malamai suka faɗi game da wannan karni goma shin irin karnuka namu da ake cewa shekara ɗari karni ɗaya ko kowane irin karni ne a shahid an dai samu tsawon zamani tsakanin annabi adam da annabi nuhu to menene dalilin da yasa Allah ya aiko annabi nuhu alaihi salam shine a lokacin mutane suka fara rarrabuwa da ana bautan Allah shi kadai wasu sai suka fara bautan gumaka tun daga daukan hotunan wasu sa- bayan Allah salihai aka zo aka kera mutum mutumin su aka zo ana tawassuli da su daga nan sai aka koma kai tsaye su ake bautawa kaga yanzu an fara rabuwa ko ba a fara ba an fara shine sai Allah ya marmaza ya aiko annabawa annabin farko shine a manzon farko shine annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam to shine Allah yake cewa wa anzala fa ba'atha Allahu an-nabiyyi kun ji sirrin aiko da annabawa kenan mubashirina waɗannan annabawan su zo su bishara gasuwa ga waɗanda suke kan asali waɗanda ba su bauke daga abin da aka bar su akai ba ina fatan jama'a mun gane shi ne abin da ya kamata kowa a kowane yanayi ya rinka dubawa idan aka samu kai a halin gashi ya tabbata saɓani ya faru tsakanin ko tsakanin al'umma sai ku yi marmaza ku yi flashing back memory din wai su wane ne suke kan asali su wane ne suka bar asali yana daga cikin hanyar da ake yi a gane wake kan daidai jama'a da zarar an gane wane da wane suna kan asali to shikenan sai kowa ya kama shi in dai ana sa a koma kan gaskiya sai kaga an koma inda aka ba amma matukar an gane wannan ya saki asali kuma ba a yi kokarin a dawo kan asalin ba to ana yaudarar kai dan al'amarin gaskiya dama shi tun farko yake ba wani abu ne wanda ya shigo wa mutane ba Allah ya sa jama'a ana fahimta to da Allah ya aiko annabawa sai Allah ya ce su rinka yin bishara ga waɗanda suka tsaya akan asali shine mubashirina sannan kuma wa munzirina su gargaɗi waɗanda suka shigo da sababbin abubuwa waɗanda suka jawo dalilin rabuwa to su kuma su gargaɗe su akan cewa su bar wannan abin da suka kama su kawo su dawo kan daidai wa anzala ma'ahumul kitab da Allah ya tashi aiko annabawan nan sai bai aiko su kara zube ba sai ya aiko su da littattafai domin ta yi mutanen nan su ce to menene dalilin da za ku ba mu akan cewa wannan abin da muke yi shi ma ba za mu iya shigar da shi ba sai a ce ga littafi Allah ya aiko mu da shi kaga shikenan an raba gaddama kenan ko wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq Allah yake da gaskiya muka aiko musu da wannan littafi menene hikimar haka ya hukuma bainan nasi fi mahtarafu dan su zo su yi hukunci a tsakankanin abubuwan da mutane suka saba a kai ashe kaga sabanin ne dalilin da yasa Allah ya aiko annabawa da littattafai kenan jama'a mun gani sai Allah ya ce wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat sabanin nan fa bai biyo baya ba sai bayan waɗanda aka aiko da wannan littafin sun ga gaskiyar da ke cikin wannan littafin sannan kawai sai suka bi son zuciya suka dinge Allah ya ce min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat farriyan bainahum to me ya sirrin da yasa suka doge akan barna akan sabani Allah yake fadiya kiyayya ne kawai a tsakanin kun ji illan rabuwa kenan da ba ba inda za a rabu a koma kuma a ce ana soyayyar juna ƙarya ne sai kiyayya ya biyo baya kiyayyan nan ko an bayyana shi ko an bar shi a zuci jama'a haka ne ko ba haka bane yasa shi tun farko ya kamata mu kiyaye rabuwa dan kada ma a baiwa daman kiyayya da shi Allah ka tsare mana imani da shi sai Allah yake fa hada Allahu alladina amanu bima ikhtalafu fihi min al-haqq kaga sai Allah ya shirya da waɗanda suke da imani akan sabanin nan da aka yi sai Allah ya shirya da waɗanda suke da imani su Allah bai bari sabanin ya ci su ba min al-haqq bi'izni da hakka suka waɗanda suka tsaya akan gaskiya da izinin Allah su ma ba karfin halin su bane ba iyawan su bane ba kokarin su bane a'a wannan wani tukuici ne daga Allah madaukakin sarki wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai yace lallai dama Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya so ne zuwa ga hanya mai kakkiya ya Allah muna tawassuli da sunayen kakkiyawa ka zamanto da mu cikin bayi ka waɗanda kake shiryar da su kan hanya ba daidai wa qala ta'ala aya na gaba yace Allah madaukakin sarki ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan su ne annabawa manzani wanda a tsakankanin su ma Allah ya fifita wasu akan wasu to mu tsaya mu dan dauki wani fa'ida a wannan gaba wato ku ji manzannin ma da Allah ya aiko su zo su dawo da haɗin kan da yake tsakanin mutane kafin su rabu ko to su kansu Allah ya fifita wasu akan wasu waɗannan su ne manzannin da aka ce zo ba a kan mutane a kai me ya kamata mu jira ne ashe duk inda muka samu kanmu sai an samu wani ya fi wani Allah sa jama'a gane to idan aka samu wani ya fi wani kada wani ya saka hasada a ciki dan in kuka saka hasada nan to zai kai ku zuwa ga abin da al'umman bayan suka yi shi ne rarrabuwa so ba zai yi a ce kuna waje guda kuma dukkan su matsayin ku ɗaya ba ba zai yi wa jama'a dan da zai yi to da manzannin Allah ya kamata Allah ya yi sa mustawa guda amma ta Allah ce babban la ba ba ala ba mun fifita wasu su akan wasu to abin da ya kamata mu lura shine menene shirye waɗannan manzannin da Allah ya fifita wasu akan wasu sai suka rinka yi wa juna hasada da kiyayya ba sai haka ba akwai annabawan da Allah ya magana da su kai tsaye wasu kuma Allah bai magana da su ba sai ta wasuka akwai annabawan da Allah ya saka musu wato wasu irin abubuwa na musamman za mu ji ayan zai bayyana wasu annabawan Allah bai ba su ba amma su sai suka ɗauki dabi'a ta asali shine kowa ya da matsayin da Allah ya bashi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je aka samu tsakanin shi da mutanen fa'iko yana kan hanyar dawowa ya shiga wannan lambu ya ji wannan bawa yana magana game da annabi Yunus dan Matta me annabi Yunus yake annabi yake kada in ji wani ya fifita ni akan Yunus dan Matta dukkan mu annabawa ne asalin mu guda wato dan ma kada a saka mutane wannan abu a zuciya cewa ai annabin mu ya fi naku an fahimta ko su annabawa ɗan uwan juna ne haka annabi ji sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mu ma mu tabi'antu da sifan manzanni jama'a lallai za ka samu kanka a inda da dama sun fika in kai nazari kuma kai ma za ka ga Allah ya fifita ka akan wasu da wasu abubuwa to kowa ya ga da matsayin da Allah ya bashi sai a girmama juna wannan na daga cikin sirrin da yake sa a zauna lafiya gaba amma matkar wani zai rika ganin cewa matsayin da wane yake a kai ba shi ya dace ba ni ne to matsala ya fara faruwa ke kuma ku duba duk sakakun da aka samu matsala wannan shi ne sirri kai ko da a cikin gidanka ne in ka ga ana yawan samun faɗa ka bibiya za ka ga wannan shi ne dalilin shi ne ɗaya daga cikin ƴaƴanka yana ganin sannan naka da yake kaza yake kaza ba shi ya kamata ba shi ne shi ke sai ga ana ta samun faɗa a'a matan ka ne wancan nan tana ganin ai matsayi kaza da wanda take da shi bai dace a ce ita ce ba saboda ita ce ta zo yanzu ko ko ita ce ta fadi shikenan sai ta samu matsala amma in kowa ya yarda da matsayin da Allah ya bashi sai kaga an zauna lafiya hatta tsakanin ɗan uwan juna gaba to gare shi Allah ya ba mu labari cewa manzanni ma ya fifita wasu akan wasu don Allah ya fifita manzanni wasu akan wasu kamar nahnu suwaye da ba za mu yarda da fifikon da Allah ya bai wasu akan mu ba jama'a mun gane Allah yake faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah kun gani ko daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya mutu magana kai tsaye kamar wa kamar kalimullah annabi Allah annabi Musa alaihi salam wa rafa'a ba'dahum darajati Allah yake wasu kuma ya daukaka darajar su dan baya san sauran ne a a tsarin Allah kenan kawai to tun da tsarin shi ne dole kawai kowa ya sallama mushi wa rafa'a ba'dahum darajati sai Allah ya ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat annabin Allah annabi Isa daga cikin manzannin Allah ya bashi wato hujjoji da abubuwa waɗanda suke a bayyane da suke nuna manzancin shi duba shi tun yana ɗan jariri ya fara wa'azi jama'a cikin annabawa ya samu wannan falala sai shi din mahaifiyar shi Maryamu ta haife shi a cikin tsimman goyon shi yinin shi na farko mutanen da suka zo ya maryamu anna nake hada qalat huwa min indillah inna allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab to ya ya aka yi sai ta ce ku tambaye shi inni nazartu lirrahmani sawma me ya faru shi ko sai fara magana qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ranar ta farko jama'a ya fara wa'azi jama'a mun fahimta ko ya ci gaba da bayani ya ci gaba da to wannan na daga cikin abubuwa da suka bayyana na annabi sannan san ya taso sai kuma Allah ya bashi wasu bayyana din kuma na ne ubrimul akmaha wal abrafa wa uhyil mauta ga suna duk waɗannan abubuwa idan ya zo makawo ne yana shafa shi sai ya bude mara lafiya da ya taba sai ya warke idan mutum zai faɗi ya mutu sai ya taba shi sai ya yi duk waɗannan Allah ya fi da annabi da shi ne yasa sauran annabawan ba su mai hasada ba cewa to mu ya ba mu yin haka saboda shi ma akwai wani abin da Allah ya bashi ya fifi da kuma wani da shi shi yasa ku duba yadda Allah ya tsara halittar san adam ba wani mutum daya da zai ce ya fi kowa a kan komai ƙarya ne babu jama'a a daidai lokacin da ka fi wani a cikin kaza sai ka gaji sai mu wani nan kuma ya fi ka a cikin kaza to ba shi ne tsarin Allah ba kowa sai ya karɓi abin da Allah ya mishi ina fatan jama'a mun gane Allah ka dace da mu yace wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan mun karfafe shi da malaika Jibril shine ruhul qudus walau sha Allah maktatal alladina min ba'd da Allah ya so waɗanda suka zo bayan shi to da ko kuma bayan su da ba su yaƙe yaƙe da ya faru a tsakanin su ba kun ga daga mafi girman abin da gaba da rarrabuwa yake kaiwa zuwa gare shi kenan shine yaƙi tsakanin juna Allah yake to da Allah ya so da wannan fada ta fada da bai faru tsakankanin su ba min ba'di min ba'di ma ja'at bihim bayyinat bayan hujjoji sun bayyana gare su walakin ikhtalafu amma me yasa suke wannan yakin rarrabuwa suke jama'a kun ji waɗannan ayoyi suna nuna mana illar rabuwa kowa su nuna mana suna nuna mana to ga kuma qur'ani baina aidina to ya aka kuma Allah ya ba mu waɗannan labarin kuma muna komawa muna ƙara shiga irin hatsarin da mutanen baya suka shiga bayan dan Allah ya gaya mana duk abubuwan da ya faru saboda mu kiyaye dan aka ce da na gaba ake gane zurfin to ga na gaban sun gabata kuma an ga zurfin amma kuma mun zo kuma muna ƙara aukawa a ciki kaga ba ba mu da uzuri kenan dan wanda yake da uzuri mai yiwuwa shine wanda za a ce bai da experience bai sani ba amma kai an gaya maka kuma ka gani kuma sai ka zo ka fada fara ta zuban na illa nafsaka ka zargi kowa sai kanka ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر Allah yake daga cikin waɗanda suka zo suka rarrabu din wasu suna nan sun tsaya akan imani shine waɗanda suke kan asali kenan wa minhum man kafara wasu kuma sun kafirce su ne waɗanda suka shigo da bidiyoyi da abubuwan da suka jawo rabuwar kan walau sha Allahu baqatan Allah ya ƙara nanatawa da fa ya tuba da bai bari sun yi wannan yaki ba walakin Allah ya fa'al ma yurid amma Allah yakan yi abin da ya ga dama waɗannan ayoyi duk suna nan cikin suratul baqara sai aya na gaba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa a cikin suratul ali imran kenan inna ad-dina 'inda Allah al-islam jama'a ku sani cewa addini kadai wanda Allah ya yi kamfin din shi yake da shi shine musulunci wato ko da ka ji akwai addini kaza da kaza da kaza dukkan su ka dauka akan shirme ne sunan su ma ba addini bane dan Allah yake inna ad-dina in dai wannan addini ne wanda Allah yake so to al-islam shine musulunci yasa kada mu ce alfahari da wani addini in ba musulunci ba huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hada Allah madaukakin sarki ya ce haka annabi Ibrahim ya tafi akan addinin musulunci to kowa ya tsaya kai to alfahari kai zama musulunci jama'a duk inda ka samu kanka cikin kafirai ne cikin arna ne cikin yan bid'a ne cikin kowa ne amma ya asar musulmai yau suna koya a su na musulunci ba dan komai ba wai saboda ya tafi da zamani saboda in ya je bayyana cewa an gane shi musulmi ne ya kwafsa ba fa irin waɗanda Allah yake cewa man kana man kafara bil imani menene man kafara billahi ba da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba irin su bane ba shi babu wani ikrai a tsaban iskanci ne kawai wai shi ba zai bari a gane shi musulmi bane dan haka babu labari ma da yake cewa a makarantar su yarinya ce mai suna Halima ta koma ta ce ta sunan ta Comfort wallahi jama'a wai ba za ka taba gane ita musulma ba ce ta ma fi fitsararrun ma fitsaranci kaga wannan shegantaka ne jama'a fa Allah ne yake inna dina inda Allah islam me ya biyo baya sai Allah yake wa makhtalafa kun ga sabani ko wa makhtalafa alladina utul kitaba illa min ba'd ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum waɗanda suka rarrabu ba su rarrabu ba sai bayan da gaskiya ya bayyana gare su na ilimi da Allah ya aiko cikin su saboda basu yan bayyana saboda kiyayyen juna ya za a yi wani shi ne zo da gaskiyan ba mu ba ba abin da ya dirka ta da yawa daga cikin yan kungiyar izala ba kenan gaskiya ne ya bayyana musu fa amma kuma sai suke faɗa da gaskiya wai saboda wai saboda ai ba daga bakin mu aka ji gaskiyan ba daga bakin wani aka ji to da ya zama daga bakin wani ne shikenan sai mai da shi ba gaskiya ba to kaga wannan bagiyan ne kiyayya ne kawai bainahu a tsakankaninsu wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah qaribul hisab Allah yake duk wanda ya kafircewa ayoyin Allah bai gane cewa Allah mai saurin hisabi Allah kai mana hisaban ya tsira wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wani wajen kuma innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay waɗanda suka rarraba addinin su suka warwatsu suka zama kungiya kungiya Allah yake rabu da su ba amfani cikin su ko kaɗan saboda haka kada ka kada ka taɓa alakanta kanka da su inna ma amruhu ila Allah ka kyara al'amarin su yana nan a wajen Allah za su zo su ga sakamakon munin abin da suka yi na mai da addinin su kungiyoyi da rarrabuwa sun mai da biyu hudu ma kani ya amalu Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa bari mu ƙara ta ayoyi guda uku da bayan ya kawo yake wa qala ta'ala a wurin da Allah yake cewa wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqi wa razaqnahum min at-tayyibat fama ikhtalafu hatta ja'ahum al-ilm hakika banu isra'ila mun cika musu wato alkawarinsu na gaskiya da muka yi sannan muka azurta su da gada dan abaci sabani da ya faru tsakanin su bai faru ba hatta ja ahumul ilmi sai da suka ga gaskiyar abin da Allah ya dauko da shi inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah rabu da su su gama ainihin wato nasu a nan duniya Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar tashi al-qiyama fi ma kanu fihi yahtadun akan wannan abin da suka yi sabani a kai وقال تعالى أو رجع الله مدركين سيكي في سوا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم mutane ba su rarrabu ba sai bayan da ilimi ya bayyana tsakanin su amma me ya kai su zuwa ga rabuwan baghiyan bainahum kiyayen juna ne da suka yi kawai tsakanin su walau la kalimatu sabaqat min rabbik ba dan alkawari da Allah ya riga ya gabatar ba ila ajalin musamma cewa akwai wani lokaci na musamman da za a tayar da su ba gaba daya da kudiya bainahum da wannan laifin kawai da ya sa Allah ya hallaka su. Ku ji jama'a laifin sabani bai cin alkawarin da Allah ya cewa sai wani lokaci na musamman zai tayar da duniya. Wallahi da wannan sabanin ya isa kawai Allah ya halaka duniya gaba ɗaya a fasa. Kun ga illar sabani ko jama'a? Shi yasa duk yadda kuke da ƙarfin imani wallahi in sabani ya shiga tsakanin ku Allah zai ke tarwata su gaba ɗaya. Gaba ɗaya Allah zai tarwata al'amarin mutane jama'a. Isa ake taka tsantsan da wannan sabani ka daina ganin ai ai sai kana da imani a imanin ka ba zai fa'ida ba lokacin da wannan fushin Allah zai sauka shine wal taku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa Allah ya sa mu dace walaula kalimatu sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu amma waɗanda suka gaji littafin da Allah ya saukar daga bayan su sun kasance suna cikin shakka suna kokonto cewa to wannan din shine gaskiya koko wanda aka zo da shi yanzu shine gaskiya wa qala ta'ala a wajen Allah yake cewa wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'akum al-bayyinat wadanda suke ahlul kitab ba su rarrabu ba ba su samu sabani tsakanin su ba sai bayan da gaskiya da hujja ya bayyana musu daga Allah shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ga manzon Allah sai kuma suka kama kama kane dan tunanin su zai bayyana cikin su sai suka ga ya bayyana cikin mutanen da ba su tsammani ba to shikenan sai aka fara kama kane ga gaskiya an gani kuma sai ana kokarin aboke shi Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budu ba kuma ba abinda Allah ya umarce su sai fa kadai su bauta wa Allah mukhlisina lahu suna masu tsare ta ibada zuwa ga Allah shi kadai kuna ba kuma suna tace ibada zuwa ga Allah wa yuqimu salata wa yutu zakat bayar da zakka kuma su tsaye da sallah wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayya a wannan Allah kun ji jama'a waɗannan su ne ayoyin da mana a gurguje ya kawo su domin ya nuna mana abin da Allah ya faɗi mana game da illar rabuwa a cikin littafin shi qala shaykh al-imam ibn babba yace ikhwani ya ku yan uwana fa hadha nabu نبأ قوم فضلهم الله وعلمهم وبصرهم ورفعهم ومنع ذلك آخرين إصرارا yace wannan labarin wasu mutane ne da Allah ya fifita su kowa dai ya san da Allah ya Allah da kanshi yace ya bani udkuru ni mati allati alhamtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin shi da kanshi Allah ya bada wannan shaida yace to ku duba yadda al'amarin ke kasance mutane ne da Allah ya fifita su to shi yasa na jawo mana wancan magana kakka rubu wai kai ai dan salafiya ne kai ba abin da zai iya samu ka wallahi sai dai kuma ku kusa da Allah duk yadda kake tunanin kai wata siyasi da zarar kun yi abin da Allah ya ce kada ku yi Allah nan da nan zai tarwata ku kuma ba bai komai kuke a wajen Allah ba dan kun kai falalan banu Isra'ila ne a lokacin da suke suka tsaya akan addini amma da suka rarrabu fa gashi yau ba la tasma'u lahum hamsa ku kakkaru da halin da ka samu kanka jama'a shi yasa sahabban manzon Allah da suka fahimci wannan gaskiyar mutum zai zo zai mutu za a zo ana yaban shi ana cewa ku dai ku dai kan ba ku da matsala ku sahabbai ne ku kaza sai ce yi shiru wallahi da na san yadda Allah zai yi ni ranar tashin kiyama da baka faɗa ka ba ni yanzu ban san ya zan kasance gaban Allah ba waɗannan sahabbai ke amma yanzu sai ga mutum yana ruɗuwa da kanshi ba aini ba laifi ni da na iya hadisai ni da na iya karatun Qur'ani ni da malami ne ina zama ina karantar da wasu duk sai ya ruɗu kanshi kyakkyawan ƙarshe ya kamata kowa ya rika rukawa kanshi saboda ba a sanin wanda ya dace sai an ga yadda mutum ya kare amma alhayu la la amnu da babu aminci game da rayaye jama'a Allah ta sa mu cika da kyau da imani yace saboda ku duba mutane ne da Allah ya girmama su ya sanar da su ilimi ya haska musu hasken shari'a daga wahayi wa rafa'ahu kuma Allah ya ɗaukake su a rayuwar da ta duniya wa mana a zalika akharina sannan Allah irin waɗannan falalan bai baiwa wasu su ba israrahum ala albadi amma dogewansu akan kiyayya wal hasad da ainihin wato hasada lahum ila mukhalafati wa adawati wanda suka yi junansu wannan sai kai shi zuwa ga sabani da kuma ainihin wato adawa tsakaninsu wa muharabati da kuma yaƙe-yaƙe da ya faru tsakaninsu fastankasu wannan sai ya jawo musu shi ma baya ina fatan jama'a an gane an ya kunu li ahli al-haqq tabi'ina sai suka kasa jin waɗanda suke mutanen gaskiya wa bi ahli al-ilmi muqtadina suka kasa jin hanyar masu ilimi fa saru a immatan mudillin sai suka zama limaman fatatu Allah ya sawaka wa ru'asa fil ilhad al-matbu'in suka zama jagorori wato waɗanda suke su ne kan gaba akan waɗanda suke kiyayya da gaba da Allah da kuma rusa addinin Allah ruju'an anil haq su ne kan gaba akan dawowa daga gaskiya wa talabar riyasa saboda suna neman shugabanci wa hubban littiba'i wal i'tiqad da kuma san zuciya jama'a waɗannan su ne abubuwan da ya kai su zuwa ga komawa baya yanzu duk inda aka yi magana banu Isra'ila sai ka fara tunanin wasu tsinanin duniya ne da lahira me yasa saboda kun ji abin da ya jawo musu Allah ya kiyaye za mu zo mu karasa insha Allah bayani a cikin wannan babin darasi na gaba kuna roƙon Allah mana kuɗin sarki ya dawwamar da haɗuwar kai a tsakankanin mu ya cire mana son zuciya da kuma ganin kyashi assalamu alaikum shi ne ko littafin wasiya gaba قال العلامة ابن الحسيني in ba kuma ta ba muna cikin bayanin mukaddimar shi ko a inda yake sai ya fara tattauna sharhin wannan littafi na Ibn Taymiya al-Aqidatu al-Wasitiyya malam yace bayan ya gama tattauna mana bayani dangane da at-tauhid rububiyya wa at-tauhid uluhiyya sai yace fa naqulu to a daidai wannan gaba yanzu sai mu ce kullu man kana min ahli al-qibla kaga duk wanda Allah ya sa yake akan shari'a yake kan musulunci yake fuskantar gabas yake sallah la yunkiruna hadaini nau'aini min at-tauhid ba ka wato inkarin waɗannan nau'in tauhidin guda biyu shine wanne tauhidin sanin Allah matsayin mahalicci ne mulki ne gudanar da lamurra sai kuma tauhidi na biyu shine tauhidin bautawa Allah ta wajen kauna da kuma ainihin wato tsoron shi to wannan nau'in tauhidi guda biyu duk wani mai kallon gabas baya inkari shi an fahimta ko to amma akwai inda musulmai suka samu zaniya suka yi tufatifai shine na ukun nan da zai zo yi bayani tauhidul asma'i was sifat a nan ne za ku ga inda aka yi ta yin karo da bango musulmai ne fa ina fatan jama'a an gane amma in dai aka zo aka ce wa musulmi waye halice ka waye da mulki wa za ga kowa ya san Allah ne wannan to wa zaka bautawa zai ce Allah ina fata fahimta ko da a cikin bautan ba Allah yake bauta ba ya je sun Allah ka yace ce ce bautawa an gane yace to wannan nau'in tauhidin nan guda biyu ba a fiye samun jayayya daga duk wanda yake kallon alkibla ba wahuma wanne ne waɗannan nau'in guda biyu sai yake tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa in kana yujadu fi ba'd ahli bid'ah yake tare da cewa akwai wasu ɗan bid'a da ake samu man yu'allahu ahadan min al-bashar wanda suke allantar da wani mutum daga cikin halittu wannan kamar ana samu sosai ko ga suna kasashen mu hawa cewa ce aka ji suke yi daga baya bayan nan shehu barhama Allah ne wallahi shehu ya ma fa Allah ubangijin shi kaga duk irin waɗannan fata ne Allah ka tsare lakin alladhi kasura fihi niza' baina ahli qibla huwa sai ce amma inda aka fi samun wato tija-tija inda aka fi samun kaiwa kace nake tsakanin musulmai shine wannan nau'in tauhidi na uku al-qismu thalithu wa huwa tauhidul asma'i was sifat shi yasa littafin ma akan asalin abin da zai yi magana kenan tauhidul asma'i was sifat kun je da ibnu ibrahim ya gabatar da mukaddiman ko kuma sai yayin macin da abin da yake son ya tattauna shi yasa ya tattauna wannan din daga shi wannan sai mu shiga littafin kai tsaye insha Allah yace inda aka samu matsala shine kan tauhidul asma'i was sifat me bayani game da tauhidul asma'i was sifat sai ce huwa alladhi kathura fihi al-khawf akan wannan ne aka samu kace nace da yawa fan qasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam saboda haka wannan sai ya raba mutane to annasu anan yana nufin musulmai ina fata an gane wannan sai ya sa musulmai suka kashi kashi uku wa hum ga su kamar haka akwai mumassilun musulmai masu misalta Allah idan aka zo kan tauhidul asma'i wa sifat sai su rinka cewa yadda ka ji wannan sifar to ga ma yadda na Allah ma yake sai su kwatanta da nasu ko su rinka nunawa ma suna cewa yadun ka yadi wa samun ka sam'i wa basarun ka basari Allah ya kiyaye za mu zo mu ji ibnu taymiya zai kwakwata akan su insha Allah wa mu'attilun akwai kuma masu karyatawa su ce ƙarya ne Allah ba ma shi da sifa ko suna wai magana Allah na da hannu ƙarya ne an fahimta ko kaga waɗannan alaƙar sai halak kenan wannan yayi can ya bada wannan ma yayi can ya bada sai kashi na uku wa mu'tadilu waɗanda suke masu adalci ɗan tsakatsaki kenan sun mu kenan ina fata an fahimta ba ma misalta Allah da sifan wani halitta dan Allah yake laisa ka mislihi shay sannan ba ma karyata sifofin Allah dan Allah ya tabbatarwa da kanshi sifofi kuma sai ce wal mu'attil su wane ne ake nufi da mu'affil waɗannan kaso na biyu din nan ko sai ce imma mukazzibun aw muharrifun ko dai wanda yake karyatawa ko kuma wanda ba karyatawa yake kai tsaye ba amma zai karkata dukan su ta cikin mu'affilai ina fata an gane wani ka zo kace Allah yana da kauri sai ce ƙarya ne wani kuma sai ce a'a ba ƙarya bane amma ba kauri ake nufi ba ana nufin wani abu ne daban kaga muharrif kenan an gane ko وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج قال يتي تكسني سوى بدعة فرقو يفار فاروا تكون الأمة شيء بدعة خوارج لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وان يفار شيء النبي يفار يو كرن أي شيء دا مما أنا خوارج كي فتونا فتو دا جاغورا ga shugaba to shugabansu manzon Allah ya fara yi wa fito na fito a wani yanayi gashe yake cewa wa huwa zul khuwaisara min bani sabili wannan mutumi ko shine wannan sinenne zu khuwaisara daga cikin kabilan banu sabili hina qassama nabi sallallahu alaihi wasallama zahabiyya ja'at qismahuma bainan nas a lokacin da manzon Allah ya rabu na dukiyar ganima da aka samu tsakanin al'umma da annabi ya raba wani ɗauki kaza wani ɗauki kaza wani ɗauki kaza kun san dama daga cikin yadda Allah ya tsara fai'i ko ganima Allah ya ce a fara cire kashi ɗaya bisa biyar wannan ba ruwan kowa da shi Allah ne yake da yadda ya so yi da shi kuma ya danka kan hannun manzon shi wa alamu anna ma ganitum min shay fa anna khumsahu fa anna lillahi khumsa abin da kuka so na ganima sai bisa biyar din shi ba ruwan kowa ina fata fahimta a bar shi wannan kasan Allah ne shi wakilin Allah sai ya je da dama da shi sauran kuma sai Allah yake to a raba tsakanin kaza to an gama rabon wannan wannan humusi sai annabi ya duba akwai mu'allafat qulubi akwai miskini akwai kaza akwai sai annabi ta kara musu to da annabi ya zo yana wannan shine wannan la'anan ne zul kuwaisara sai ya fito yawa annabi karan tsaye cewa ya rasulullah i'di kai ma sai ya rasulullah ba ya Muhammad kawai yace gashi fa qala lahu hadha ar-rajul wannan mutumin nan sai yace ya Muhammad ku ji irin yadda Allah yake cewa kada a rika kiran annabi kamar yadda ake kiran juna amma shi haka ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi ma kun ga cikin tawagan musulmai yake ko kun fahimta jama'a sai yace ibi ya adalci ba mu yarda da wannan rabo da kake yi ba fa kana hadha awwal khuruji kharaja bihi ala shari'ati al-islamiyya to jama'a kun ji wannan shine farkon tarihin kawarijanci wanda aka fara yi a cikin shari'ar nan ta musulunci kafin wannan mutumin ba a taɓa yin kawariji ba da ba wanda zai fito ya yi wa shugaba fito na fito irin wannan ba a taɓa yi ba sai a kan shi to mai biyo baya sun ma'azamat fitnatihim fi awakhir khilafati usman to haka fa fitinan su ya ci gaba fitinan su bai yi ƙarya ba bai yi ƙarfi ba sai ƙarshen zamanin usman alaihi salam a radiyallahu anhu Usman dan Affan sahabu manzo Allah khalifa ta uku su suka ainihin wato yi tsanani da kamari a lokacin suka fito suka kashe shi kwana arba'in suka je suka tsare shi a gida hatta ruwa wannan jama'a ya kai azumi ruwa da zai sha sai da ya zan ya gagara yana cewa su taimake shi ya sha ruwa shugaban al'umma an hana shi zai wa al'umma sallah suka naɗa limamin su kaga lokacin ne abin nasu ya kaga wato ya kamari kenan suka ƙara suka fara bayyanawa wa fil fitnati baina ali wa muawiya su suka rura wutan fitinan da ya faru tsakanin ali dan abi talib khalifa manzon Allah ta hudu da kuma muawiya dan abu sufyan fa kafarul muslimina suka rinka kafirta musulmai wastahallu jima'ahum suka rinka halatta jinin musulmai alhamdulillah Allah ya gafarta wa malam Muhammad Awal Adam Albani Allah ya kai haske kabarin shi idan akwai al'umman da suka fi kowa basira game da waɗannan khawarij to za a saka ƴan darul hadisi a cikin shi me ya kai kuma zuwa ga haka shine waye kai da yi mana game da su amma kafin wannan lokacin mutanen kasar nan ba su ma san me ake cewa khawarij ba in aka ce hawari sai rinka tunanin wasu mutanen zamanin da da ba a taɓa jin labarin su ba haka da ake gani amma ya je wayar da kan al'umma aka gane to ashe ga ma abin da ake nufi da kawari canci Allah ka tsare mana imanin ثم حدثت بدعة القدرية bayan bid'an waɗannan hawarijawa sai kuma aka samu bid'a na ainihin wato ƴan kadariya masu musun kaddara ba wai ƴan kadiriya na wannan zamani ba fa yawwa kadariya masu musun kaddara cewa ba wani abu kaddara waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu majusi hadhihi umma su ne majusawa cikin wannan al'umma alladina qalu inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yaqdir af'al al-ibad kun ji abin da suke cewa wai Allah bai kaddara ayyukan bayi ba gaba daya duk abin da bawa yi shi yake kira wa kanshi ba ruwan Allah ina fata an gane walaysat dafila tahta mashi'atihi kuma abin da bawa ke yi Allah bai da iko a kai sai dai kawai shi ma Allah in ya ga bawa ya yi sai ce to bawa na dama haka zaka yi yi to shine ma'anar abu Allah yake walaysat makhluqa lahu kuma ba Allah yake halittar ayyukan bayi ba bayi suke halittar kayansa da kansu kaga an samu mai halitta biyu kenan da Allah da halittu bal kana zu'ama'ihim wa gulatihim yaquluna kai hatta daga cikin jagororinsu da shugabanninsu suna cewa inna ha ghairu ma'lumatan billah Allah bai ma san abin zai faru ba gaba daya haka suke cewa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimina uluwan katira wala maktuba fil lawhil mahfuz Allah bai ma rubuta abin da bayi za su yi a cikin lawhil mahfuz ba sai dai kawai in ya faru sannan Allah ma ke sani wa anna Allah la ya'lamu ma yasna'u an-nas suna cewa Allah bai san me mutane za su aikata ba illa idza waqa'a zalika wa yaqulu sai abin ya faru tukuna sannan Allah ke sani cewa to innal amra ulufun abinda suke cewa wai shine al'amari to samuwa kawai yake shine ma'anan uluf daga istina sabantuwa to al'amari kawai faruwa yake ba ma wanda ya sanya haka ya faru ai musta'ani kun gani ko wai abu ne kawai da aka kirkiro shi wa ha'ula'i adraku akhiru asr sahaba waɗannan 'yan miyagun akidu sun yi zamani tare da ƙarshe-ƙarshen rayuwar wasu sahabbai faqad adraku zaman Abdullahi bin Umar sun haɗu da zamanin Abdullahi dan Umar kun tuna karatun sharhu sunna muqaddima da malam ya gabatar da kuma farko farkon karatun su ne daga cikin su aka samu suka bayyana a ƙasar Sham aka samu waɗanne ce bari mu taho aikin haji ko za mu haɗu da wani sahabi ya wayan mana da kai suna zuwa suka haɗu da Abdullahi dan Umar Allah ya kara mushi yadda suka ce haka maka Allah ku ne sahabban manzon Allah wasu mutane ne suka bayyana a garin mu suna mutun kaddara suna cewa innal amra ulum to kaga ashe wannan aqidan ya bayyana kenan karshe karshen zamanin sa radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yadda wa ubadat ibn samit sun haɗu da sahabi ubada dan samit wa jama'atun min sahaba da kuma wasu tarin sahabbai lakinnahu fi awahir asr sahaba sai dai duk waɗannan miyagun aqidu ba su bayyana ba sai a karshen zamanin sahabbai to kun ji yadda al'amarin bid'an wato a musanta tauhidi na asma'a wa sifat daga nan ya faru daga yadda aka fara haifan su kenan za mu zo mu ji malam Usaimin zai ƙara samun waɗannan bayanai insha Allah daga bisani kamar yadda muka ce sai mu shiga cikin mukaddimar littafin kai tsaye Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a saboda yanayin lokaci yau mun dan makara ne sosai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa to ne karatun a askari insha Allah sai mu hakuri a nan muna roƙon Allah mu da kun sake kai mu mako na gaba da rai lafiya za mu zo mu ci gaba da yadda muka tsaya da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum